الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa ni'imomi da ya mana masu yawa daga cikin ni'imomin da ya mana da ya ba mu lokaci ya ba mu lafiya ya ba mu dama allah ya kadar haduwanmu a wannan masallaci kuma a wannan wuni na juma'a wanda yake shida ga watan jimada ula wata na biyar kenan a kanar musulunci hijirar manzo allah sallallahu alaihi daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da takwas ga watan goma sha ɗaya miladiyar isa ɗan maryam 2024 muna karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi na barbahari satin da ya gabata malam yana sharhi akan wata magana da dan umar ko kuma umar bin khattab ya kawo kamar yadda mai littafin ya koro magana da yake cewa la uzra li ahadin fi dalalatin rakibaha hasabaha huda babu uzuri akan mutum idan ya je ya fada cikin bata yana tsammanin hanya ce mai kyau to ba da uzuri a gurin Allah sannan babu uzuri ga mutumin da ya bar wani abu mai kyau yana tsammanin mummunan abu ne daga cin bayan da malam yake yi ya ce wa filayat al-ukhra innahum ittakhadhu shayatina awliya min dunillah su mushrikai sun riki shaidanu suka mai da su waliye kuma bayan Allah wa ya sabo na annahun muhutaduna suna tsammanin su shiryayyu ne ka kenan ba abin addini bisa tsammani inda tsammani kake to ka aji waɗancan ɗin da suka bi shaidanu suka mai da shaidanun waliye suna tsammanin su mutanen kirki ne wanzur kaifar ta sazu shatayin al'insu waljin ka duba mana yadda suka riki shaidanin aljanu da na mutane auliya min dunillahi suka mai da su waliye koma bayan Allah wa yattabi'unahum suna bin su wa yahsabuna annahum muhtaduna suna tsammanin su shiryayyu ne fa hal ashayatinu turidu lahum alkhair shin a gurin shaidan shaidanu ne kuke nufin za ku samu alkhairi babu qala ta'ala Allah madaukakin sarki a zukhruf aya 36 yake cewa wa man ya'shu an zikir rahmani wanda ya makance daga ambatan Allah nuqayyil lahu shaytanan to zamu gwama shi da shaydan zamu hada shi da shaydan wa huwa lahu qarinun shaydan ya zama abokin sa wanda ya makance ya bar Allah ya daina ambatan Allah ya daina aikin alkhairi to Allah zai kawo shi dan ya hada shi zama abokinsa ashe kenan mutum barinsa Allah yana mai yana da tasiri a kansa wajen barin hanyar Allah unzur qawluhu ka sake lura da magan da Allah yake cewa wa man ya'shu an zikir rahmani nuqayil lahu shaytan Allah ce wanda duk ya makance ya bar ambatan Allah za mu gwama shi mu haɗa shi da shiɗan ha za a ƙobatar lahu wannan horonsa kenan horon wanda yake bin Allah menene Allah haɗa shi shiɗan in ka taba ta hausawa idan ka sharar masallaci sai ka yi ta kasuwa da aka kira abin guda biyu ne kyakkyawan aiki mummunan aiki idan ba ka yi kyakkyawan aiki ba tabbas za ka yi mummunan aiki da ya ce fahuwa lahu karinun wa annahum ai ashayatin su kuma shaidanu ɗabi'arsu la yasuddunahum an sabili suna kange su ne suna kare su ne su hana su bin hanya wa hasabuna annahum muhtadun amma fa suna tsammanin su shiriyu ne ya hasabu al-atba'u annahum muhtadun su biyar da suke bin shaidanu suna tsammanin akan daidai suke yanzu ka tambayi masu yin maulidi suna gana kan daidai suke a daidai suke su amma ba abe a bisa zato ba su da wani yakini me yasa saboda sun ki ambatan Allah falam yanfa'uhum zalika hakan rashin sanin ko tsammanin bai musu amfani ba wala uzra lahum fi daka ba su da wani uzuri a cikin sa li'annahum balagatum da'watu rasul falam yaqbaluha dan kiran manzon Allah ya zo musu amma suka ki karba wa innamal uzru yakunu fil masail istihadiyya ana yin uzuri ne idan matsalar ta istihadi ce matsalar istihadi misali manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aiki sahabbai daga cin sahabbansa kar ku yadda la'asar ta yi muku sai kun ji a guri kaza suna cikin tafiya kafin su je sai la'asar ta yi sai wani ya ce abin fada manzan Allah yake nufi mai sauri ne mai sauri yake nufi a ni abin da fahimta abinda manzala ke nufi kar mi sallar asali he mun je garin kaga shi hari ne wannan shi mai ce a'a annabi ya nufi salto bari ni zan yi sallata kun kun je can kwai taku kaga matsala ce mai ishihadiya to a wani ishihadiya ana iya kawo tsammani a gurin zato fayyatahidu al'insanu da aka anan mutum sai ishihadi wa yabzalu wusahu wa dakatahu filbazi sai ya yi ƙoƙarin damarsa da ikonsa ya yawo ya watsa su a cikin bincike hata ya zunnu hata ya zunna annahu anna hadha huwa alhaq har ya samu tsammanin wannan shine daidai fa hadha ma'zurun wannan yana da uzuri ko da ya kuskure liƙaulihi saboda manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama idan shi ta hadal hakimu idan mai hukunci yayi ijtihadi fa asaba sai ya dace falahu ajrani yana da lada biyu wani tsada amma idan ya ijtihadi fa akhata sai ya kuskure falahu ajrun wahid yana da lada guda daya kenan a wajen ijtihadi ne tsammani yake zuwa hadha fil masal ijtihadiyya wannan a matsala ta ijtihadi kenan malaci amma al-masailu at-tawqifiyya amma mas'aloli na tawqifiyya me tawqifiyya abinda Allah ya ce kai ko ka bari ai wannan karari ne ko Allah ya ce karka shagiya sai ka ce to ai da Allah yake ce kan shagiya ai kila yar kada bai yawa yake nufi kila yar shi kadan babu laifi kaga anan ba da shi hadi yazo tunda an ce karka shagiya to ko kaɗan ce ko mai yawa ce karkasha babu istihadi ana an fahimce ni wahiyar umurul aƙida shi na al'amari na aƙida falaisa li ahadin an yi ta da fiya to anan al'amarin aƙida babu wani wanda yake da ikon zai istihadi a kansa bal wajibu ittiba'u dalil abin da yake wajibi akan aƙida shine ka bi hujja ka bi dalili wala majala fiya al-ijtihadi anan babu wata kofa ta ijtihadi inda abin shafa kida ne qawlu wala fi huda tarakahu hasibahu dalala malam yace a cikin maganar Umar mutum ya bar daidai ya bar shiriya yana tsambarin shiriya da bata ce laysa al-amru ala huzban wa zan al'amarin ba akan zato yake ba fa ya khudhu dalalatan yahsabuha huda sai ya riki bata yana tsammanin shiriya ce aw yatruka haqqan yazunnuhu dalala ko ya bar gaskiya yana tsammanin bata ce zannuhu to wannan zaton nasa la shaulahu ba zai cece shi ba li'an al-huda wa dalala domin da shiriya da barna kada bayyana Allahu fil Qur'ani Allah ya bayyana cikin Al-Qur'an dalla dalla wa bainahuma wa bainahuma ar-rasul haka nan manzon Allah ya yi bayanin su sallallahu alaihi wasallama fi sunna a cikin sunna wa bayyanaha as-salafu fi sirati haka nan ma salaf magabata sun yi bayanin bata da shari'a wa aqidatihim wa aqidatahum da kuma aqidojinsu fal haqq wadihun da gaskiya a bayyana take wala wala lalam guda ta tabar ga Allah ba mutumin da zai sabo yace bai san sabo yayi ba ba mutumin zai daidai yace bai san daidai yayi ba wa min rahmatillahi daga cikin tausayi da rahama na Allah an alhaqa waduhun Allah sai mana bayanin gaskiya a bayyane mil kitabi wa sunna cikin alqur'ani da sunna wa hada ya salafu salihi da kuma shari'a ta magabatan kwarai laisa fihi ghumudun wala labs babu wani kura da za ta rufe ko kuma rikitarwa kama hasala li ummin sabiqa kaman yanda ya gabata ko ya faru da al'ummin da suka gabata lamma tala alayhim al'amadu lokacin da gurin ya tsawaita wal tabasa alayhim alhaqu sai gaskiyar sai ta shiga kura sai ta buya wa hurifatul kutubu littattafan aka jujjuya su wa gurirat aka cancanta su amma hadhihi al-umma amma ita wannan al'umma ta muhammadiyya fa ya baka wadihan suna nan a bayyane yanzu idan ka ɗebo littafin yahudu da nasara za ka samu an canza su ba irin namu ba wal kitabu wa sunna mahfuzani dan haka da alqur'ani da sunna abin kiyayewa ne minar tarifi wata gairi ƙura'ani da sunna an kiyaye su ba za ka samu canji a ciki ba falaisa lihadin uzurin yi ne zato in kace za ka yi jihadi a nan to ba ka da uzuri kuma gudun Allah ƙauluhu faƙada buyi na til'umuru malam ya ce sai na umar ke ci al'amura sun bayyana na'am kada buyi na til'umuru hakika al'amura sun bayyana lakinna ta hataju ila bahasin amma dai tana buƙatar bincike wa ila talabin kuma tana buƙatar nima bi an yi ta'allama insanu shine mutum ya koyi ilimi addinin musulunci ba addinin jahilci bane idan ka zamo jahili a cikin musulmai baka da uzuri a gaban Allah wa ya tafaqqah kuma ya fahimci addini wa ya akhudhu ilma al ulama yaje ya karbi ilimi a gurin malamai la yakuzul ilma an nafsihi kada ya yadda ya nemi ilimi a gudan kansa idan kaji mutum ya ce ni ba ni da malami wannan bata ce ne kada ka yadda ka nemi ilimi a gudan kanka au an misali himar juhar ko kuma ka nemi ilimin a gurin irinka jahili au almuta'alimina ko kuma mai neman ilimin ka je ka nemi ilimi a gurin mai neman ilimin au minal kutubi ko kuma ka je ka nemi ilimin da kanka ta hanyar bude littafi duk karka haka ya kuzul ilima an ahalihi ana karbar ilimi ne a gurin masu ilimin la'anna hadha al-ilmu ya talaka al'ulama domin shi wannan ilimin ana samun sane a gurin malamai fali ilimu bi talaka da kenan shi ilimi ana samun sane ta hanyar saduwa kenan da mai koyon karatu a kasat na ja wa'azin gari kaza na ja wa'azin malam wani na gani a littafi kaza duk wannan barna ce ɗauki littafi ka je gurin malami yayin da ka zama malami to shi littafi kayan kayan minkici ne kawai an bai jabin kuwa? yauwa ba za ka zama mai ba da fatawa ba amma kai za ka rike shi ka aiki da shi amma kai ba za ka koyar da wani ba an gane? in dai ta hanyar koyarwa ne ba za ka koyar ba yauwa ya ke yi wa ana bayanin wani waje aka yanki watakila akwai fahimtar malamai da yawa sai kai ka zo ka je je wannan wajen baka ji sauran baka sauran ba sai ka zo ka ɗauka hutawa to kaga akwai illa akwai matsala ka gane shi za bambancin sauraron wa'azi a kaset da sauraron wa'azi ido da ido sauraron wa'azi ido da ido abin da ya ɓuya maka za ka tambaya amma na rediyo ba sai koyan karon ka ce na ji a rediyo an ce kaza kaga wannan ba dalili ba ne awa walesa bil akhadhi mil kutubi da ka shi litta ilimi ba a samunsa a cikin littafi alkutubu su littattafai inna ma hiya adawatun su kayan aiki ne kawai fakat su littafi kayan aiki ne wanda ya ilimin sai ya je da littafi ya bincike lil bahasi ya sharhu hal ulama dan yin bincike da malamai suka yi sharhi wa amal usulu ila al haqqi amma idan kana nufin saduwa da gaskiya fa hadha yu'khadhu an ahli al ilmi to sai ka je karbi ilimi a gurin masu ilimi wayarwa anhum ka ruwaito da ana ruwaito ilimi ne khalqan khalfan an salafi na baya su karba daga na gaba qaulu a bayanin malam yace wa sabatat al hujjatu hujja ta tabbata wa an qatal udhr udhr ya yanki ma li ahadin udhrun babu wani mutum daya da yake da uzuri fa hadha dinu sanahu Allah min at-tahrifi wa taghayyur wannan addinin Allah ya kare shi Allah ya tsare shi ba za a juye da shi ba za a canza shi ba duk ilimin mai ilimi idan ka zo zaka juya sai ka samu ne yace ba haka bane wasara al-haqu wadihan dan haka gaskiya ta zama a bayyane ciki la labsa fihi babu wani abin da ya rufe ta bi khilafi al-umam sabiqa sabanin al'ummar can da suka wuce ahlul kitabi fa innaha lamma tala alaihim al-amadu don su ahlul kitabi lokacin da buri ya musu nisa harrafu kutubahum sai suka juya da littafansu wa ghayyaruha suka canza su wa baddaluha suka musanya su falta basal haku wa khafidaka sai gaskiyar sai ta buya ba sa iya gare ta qala muallif malam mai littafin yace wa zalika anna sunna wal jamaa dalili sunna da jama'a mun riga mun san jama'a baya ko to sunna da jama'a kadi ahaka ma amra dini kullahu sun hukunta al'amarin addini gaba ɗaya wata bayyana linnasi kuma sun yi wa mutane bayani fa'alan nasi al'ittiba abinda ke kan mutane kawai bi babu wani abu a cikin addini wanda ba a bayaninsa ba babu wani lungu da ba a shigar da mu an gaya mana ba da aka abinda rike makurin kabi sharu Allah ya masa rama ya ce, Wa zalika annan sunna wal jama'a kada haka ma amur dini kulla. Sunna da jama'a sun riga sun hukunta al'amarin addini gaba ɗaya. Zalika isharatun wannan kalmata zalika, ishara ce nuni ne. Ila ma sabaka min alhassi ala luzumi da rikata ahli sunna akan abin da ya gabata na kuɗaitarwar lazimtar sunna. wal jama'a da kuma jama'a wa kadarsa baka bayani ya gabata al muradu bi ahli sunna wal al mutamassikuna bi sunnati rasul abinda ake nufi da ahli sunna su ne masu riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi tariqatihi kuma masu riko da tariqarsa ba tariqar wani ba ba tariqar shehi ko a ɗariƙar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haulai hum ahlus sunna waɗannan suna ake ce musu ahlus sunna wal jamaa hum allazina ijtama'u al haqqi sune suka taru akan gaskiya da aka ake ce musu me jama'a wa lam yatafarraqu bas raba ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake fada wa atasimu bihablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah baki daya wala tafarraqu kada ku rarraba al-imrana ayat 103 ijtama'u al-haqi sun hadu akan gaskiya walam yatafarraqu bas rarraba ba anhu gaban gaskiya walam yakhtalifu fikum bas sabani a ciki ba haula'i hum ahlus sunna wal jamaa waɗannan su ake kira da ahlus sunna wal jamaa amma allazina faraqu dinahum amma waɗanda suka rarraba addininsu wa kanu shi'a suka zama kungiya kungiya fallahu jalla wa ala yaqulu lin nabiyhi to Allah madaukakin sarki yake ga yawa annabinsa sallallahu alaihi wasallama lasta minhum fi shay kai baka tare da su baka tare da waɗanda suka rarraba addininsu inna ma amruhum ila Allah su waɗancan da suka canza addininsu al'amarinsu yana gurin Allah sun ma yunabihun bi makanu ya fa'aluna sannan sai ya ba su labarin da abin su kasance suna aikatawa wa zalika annas suna jama'a haka ma ai atikana ma'ana haka ma atikana sun kiyaye wato sunna da jama'a sun kiyaye fal hakamu ma'anahu al-itikanu ahkam da ma'anarsa kiyayewa a tikana amr dini kulla ai sun kiyaye al'amarin addini gaba daya faddinu kulluhu mahsurun fi sunna wal jamaa daga dukkan addini gaba dayansa an tattara shi aka kiyaye shi ame a sunna da jama'a kama ka so zama kamar da manzo Allah ke cewa fa innahu man ya'ish minkum lalle duk wanda ya rayu daga cikinku fasayara ikhtilafan kathira zai ga sabani masu yawa fa alaikum bi sunnati idan wannan lokacin ya zo ina horon ku da ku rike sunnata wani hadisi ingantaccen hadisi ne a layaƙiya min sharri hazal ikhtilaf to ba wanda zai kubuta daga sharrin wannan sabanin annabi ya ce duk wanda ya rayu daga cikinku zai ga sabani masu yawa to idan lokacin ya zo to ku rungumi sunnata shi ne malaika cewa to babu wanda zai kubuta daga wannan sharrin na rarrabe-rarrabe illa altamassuk bi sunnati rasul sai dai wanda ya riko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahiya ma kana alaihi rasul wa sahabu fil aqida shine abinda manzo Allah yake kai da sahabbansa a cikin aqida wal ibadat da kuma ibadodi wal mu'amalat da kuma mu'amaloli wal wal akhlaq da kuma dabi'u wal adab da lidduba wa humul firqatun najiya su ake ce musu firqatun najiya kungiya kubutacciya ko kungiyar da ta samu tsira ta samu nasara min baina 73 firqa a cikin wayannan kungiyoyi guda 73 kulluwa bin nari dukkan su yan mutane illa wahida sai firqa guda daya kalu sahabai suka ce man ya ya rasulallah wacce ce ta manzo Allah fa hadhihi allati sanad min hadhihi firqa da aka wannan ce wanda manzo Allah ya kebe daga wayannan kungiyoyin jama'atun mutamayyizatun jama'a ne mutamayyiza kebabbu kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi bayaniha man kana ala misli ma ana alaihi wa sahabi da kungiyar da take kubutacciya wadda ta tsira annabi ce ita ce wata kasance wadda nake kai ni da sahabbaina wadda nake kai ni da sahabbaina ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin shi ma ingantacce ne abu dauda ya rawaito shi tirmidhi ma ya rawaito shi ibnu majah ma ya rawaito shi ahmad ma ya rawaito shi abu hurairah ya rawaito shi albani ya ce hadisin ingantacce ne walizalika sammu bil firkatin najiya don haka ake ce musu firka a najiya ƙauluhu malam ya ce wata bayyana linnasi kuma sun yi wa mutane bayani fa'alan nasi al'ittiba abinda ke kan mutane kawai su bi tabayyana linnasi an na amurar dini kullihi sun bayyana wa mutane cewa al'amarin addini gaba ɗaya fili zuma suna wa jama'a yana cikin lazimtar suna da kuma jama'a falayin khalifa ma'alai ala suna wal jama'a idan kana son kubuta to karka saba abinda suna da jama'a suke kai illa ahlul balala in kaga wanda suka saba sai ma abuta bata fa ma za ba'd al haqqi illa dalal me ke bayan gaskiya sai bata faman tarakal haqa duk wanda ya bar gaskiya wa qafi dalala zai fara cin barna zai fara cin bata wal haqu huwa ma alaihi ahlus sunna wal jamaa ita kuma gaskiya ita ce abinda ahlus sunna da jamaa suke kanta dole gairin banda wajen sun su malin yace qala al muallif rahimahullah wa'alam ka sani rahimaka Allah Allah ya maka rahama annan dina lalle shi addini inna ma ja'a min qibalillahi ya zo daga wajen Allah ne tabaraka wata'ala lam yuda ala uqulir rijali Allah madaukakin sarki bai dora addini akan tunanin mutane ba bai dora addini akan hankalin mutane ba wa ara'im da ra'ayoyinsu ba wa ilmuhu inda Allah da aka ilimin addini yana gurin Allah wa inda rasuli kuma a gurin manzansa fala tattabi shay'an bi hawaka karka yadda ka bu wani abu a addini da san zuciyarka fatamruq fatamruqa min addini to sai ka fitar ka addini fata khuruja min al-islam sai ka fice daga musulunci ma baka sani ba fa innahu la hujjata laka kuma hakan ya faru baka da hujja fa kada bayyana rasulullah manzala ya bayani sallallahu alaihi wasallam li ummati sunna yayi wa al'umma bayanin sunna wa awdaha li ashabi kuma yayi wa sahabbansa bayanin sunna dalla dalla wa hum aljama'a suni jama'a sahaba manzala sallallahu alaihi wasallam wa hum suwatul azam sune wannan bakin nan mai girma da ake bala wani hadisi ya zo mun karanta a baya lokacin tashin alkiyama annabi ya ga wasu mutane jama'a tsabayen yawansu sun yi bakin kirin daga nisa sai ake ce masa wayannan su ne al'ummarka tare da su akwai mutane dubu saba'in za shiga aljanna babu misali to wayannan su ne a sawazul azum din alhaƙu wa aluhu faman khalafa ashabar rasulillah duk wanda addini na musulunci ya saba da hanyar sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama fi shay'in a cikin kowanne abu ne min amr din inda al'amarin addini ne fa kada kafara ya kafirci kai ton yin tadini kai ton yin tadini yan qur'aniyun duk wanda yake social media ya ga ko yana ganin irin wannan matsalolin na yan ƙura'ani yun yan tatsini duwan littafi in ba ƙura'ani ba ka ajiye shi alƙura'ani shi kadai da shi za a fahimci addini da shi kuma za a yi addini da shi za a bauta ma Allah shi kadai ba ma musu ba ma ja amma baka isa ka fahimci alƙura'ani ba sai ta hanyar yadda magabatan farko suka fahimce shi da za ka tambaye shi ya amince da ƙura'ani complete haka izo su tudin ya dade shi me zai ce zai ce eh haka ne to ƙura'anin an jeho manzal daga sama fuf ya faɗo masa na daga sama ya aka jeho masa ya aka yi haɗu ina a hankali a aka rubuta alkur'ani ganyen dabino dutse fata to da sai ce ƙorani kayan zakariya ne ai ba matsala ne rubuta ba haka ne ba matsala ne rubuta ba idan mala'ika ne ya gaya masa sannu ƙuri'uka falatansa za mu koya ma ƙorani ba za ka manta ba da aka daga mala'ika ya karanta mai sau ɗaya ya haddace shi sai ya tara sahabai ku rubuta ƙurani wannan bayanin? to wa'annan magabar suka rubuto shi sai na usman mun karanta shi ya da ƙuranin guda a sai na bakar afuwa an gane sai na usman ya mai da shi mai karatu ɗaya akan takarda ɗaya a mini masahaf ɗaya kafin daga baya ka yi masa hafda yawa in ka ce baka yi da wani hadisi ko wani tayar da sai alkur'ani to ka karyata alkur'ani ma kansa ma ka karyata shi yawo Allah sawaka da haka malam yace duk wanda ya saba wa sahabbai a al'amarin addini ya kafirta addinu innama jaa min indillahi addini ya zo ne daga wajen Allah fa huwa allazi shara'a ad-din subhanahu Allah shi sharanta addini ba wani ba falaisa liharin an yusharra dinan kenan babu wata dama ga wani mutum ya shar'anta addini lam ya'zillahu bihi wa da'ala bi mai izini ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya kai to sai da ɗauke ka a bashi ka zo ba da sani ka zo ba da kuɗi sai ka bayar ɗari bakwai da hamsin to to Allah ya sa ba sa kuɗi a jimona ba dan sai dibino ne na ɗari uku sai na ba wa dibina to na gode Allah ya albarka na gode yanzu da sai dai naira hamsin ne kuma ba da sani to na gode Allah Allah ya albarka na gode zan ba ka hamsin to a ka batta kawai to na kwai ka zo da daki da wani Allah madaukakin sarki ya ce am lahum shuraka'u ko suna da wasu abubuwan tarayya ne shara'u lahum min ad-dini da suka shar'anta musu wani abu na addini malam ya'zan bihi Allah wanda Allah bai yi izini da shi ba hadha istinkarun wa tahzirun wannan inkari ne da kuma jan kunni faddinu huwa ma shara'ahu Allah shi addini shine abin da Allah shar'anta shi wa ballagahu rasuluhu kuma manzon sai isar da shi sallallahu alaihi wasallam hadha huwa addinu wannan shine addini allazi qala Allah jalla wa ala wanda Allah mai girma dauka ke cewa shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan Allah shar'anta muku wani abu na addini irin abin da ya wasiya da shi ma'annabu nuhu wallazi auhayna ilayka da wanda muka yi ma wahayi ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ma wasaina bihi ibrahim da abin da muka wasici da shi wa annabi ibrahim wa musa wa isa da annabi musa da annabi isa an aqimu dina cewar kuɗai da addini wala tatafarraqu fihi kada ku rarraba a cikin sa haza huwa shari'atul anbiya wannan ita ce shari'a ta annabawa khususan haula al-khamsa musamman annabawa nan guda biyar ul azmi wanda ake cewa ul azmi haza dinuhum wannan shine addinin su faman ja faman hada an duk wanda ya saba musu aw ikhtalafa anhu ko kuma ya saba ga wannan addinin halaka ya zama halakakke wa balla kuma ya bata wa huwa mabaniyun ala tauhidillah shi addini an gina shi ne akan tauhidin Allah wa tarki ibadati ma siwahu da barin bautar wani kuma bayan Allah wa taqayidi bima sharallahu da kuma tsayawa a takaitu akan abin da Allah ya shar'anta wal ibtigha amma haramahu Allah wa ibti'adi amma haramahu Allah da kuma nisantar abin da Allah ya haramta hadha huwa din wannan shine addini qauluhu malam yace lam yuda ala qawli rijali shi addini ba dora shi kan hankalin mutum ba ba tunani bane wa ra'ayin ko ra'ayoyin su ba laysa dinu mastahsanahu rijalu ba addini bane abin da mutane suka kawata shi abin da mutane suka kawata dukkansa in dai mutane ne suka yi to ba dini ba au ra'auhu ko kuma suka gan shi na da kyau fa inna hadha laysa dinin la wannan ba addinin Allah bane hadha dinun nas wani addinin mutane ne da haka idan mutane suka ga wannan abu yana da kyau suka kirkiro shi suka ce addini ne eh amma ba na Allah ba allazi ahadathuhu wannan su suka kirkiro shi amma dinun lahi amma addinin Allah mai girma da ɗaukaka fahuwa lazi shara'ahu shi ne wanda Allah shara'anta amma mara ahu rijalu amma abinda mazaje suka gan shi mai kyau bi a ra'ihim da ra'ayoyinsu fahaza laisa huwa dinun lahi wannan ba addinin Allah ba ne wa ina mahuwa dinun min ra'ahu ya zama addini ne ga wanda ya ganshi fala yunsabu ilallahi min addini ba za a jingina shi daga Allah a shi addini bane illa ma sharahu ala lisan sulla abinda yake zama addini sai abinda aka shar'anta shi ta harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma sharahu ghairuhu amma abinda waninsa ya shar'anta la yunsabu ilallah ba za a danganta shi ga Allah ba inna ma yunsabu ila man shara'ahu sai a danganta shi ga wanda ya shar'anta shi wallahu bari'u minhu Allah ya ce ba ruwan su da shi ya kubuta da shi qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace am lahum shuraka ko suna da abokan tarayya ne shara'u lahum min ad-dini da suka shar'anta musu wani abu na addini malam ya zambi illa abinda Allah bai bada izininsa ba qauluhu faɗin mai littafin wa ilmu inda Allah ilmin addini na gurin Allah wa inda rasulihi kuma yana gurin manzon sallallahu alaihi wasallama umurud dini tawqifiyya al'amarin addini tsaya inda ya tsaye da kai shine al'amarin addini la budda min adilla anillahi wa rasulihi addini ba makawa sai an samu hujja daga wajen Allah da manzansa shafi ne 21 zaka duba fi a ya taƙayyadu bi ma ja'a fil kitabi wa sunnah haka addini an ƙayyade shi ne kawai abin da ya zo daga alkur'ani da sunna min murdini na lamuran addini wa tutrakal mudathati abar kirkirarru wal bid'u da bid'o'i allati ma anzalallahu biha min sultan wanda Allah bai saukar da wata hujja a kansu ba wa in kana ahluha yarawna yarawna hadinan koda masu yi suna ganin addini ne wa ya taƙarrabuna ilallahi biha kuma suna neman kusanci zuwa ga Allah da su fa nahanu to mu la naltafitu ilaiha ba ma wayan su ma wala nu'minu biha kuma ba za mu yi imani da su ba li'anna dinallahi ma shara'ahu huwa rasulu addinin Allah shine addin da Allah shar'anta shi da manzansa li'anna dina mabniun 'ala al-ilmi don shi addini an gina shi ne akan ilimi allazi ja'a min dillahi wa rasulihi wanda yazo daga Allah da manzansa wala tattabi ahwa'an nas dan haka karka yadda ka bi son zuciyar mutane wa ara'an nas da fara'oyi mutane wa mastahsanuhu da abinda suka kawata shi magul mani okay to wa ma tataba'u alaihi da kuma abin suka kaiwa da kawowa a kansa wa huwa laysa lahu aslun fi kitabillahi aw sunnati rasulih abinda bai da asali alqur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kama kala kamar da lake cewa alaihi salatu kamar yadda manzo Allah yake cewa alaihi salatu wassalam man ahdatha fi amrina hadha wanda ya kirkiri wani abu cikin al'amarin mu wannan ma laysa minhu abinda babu shi fa huwa raddun amir masa wa fi riwayatin man amila amalan wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna da babu umarnin mu cikin sa fa huwa rajul amir masa fallazi yuridu an yakuna amaluhu salihan dan haka wanda yake so aikin sa ya zama mai kyau muqayyidan mufidan mai amfani fa alaihi bi amrayni to sai ya samu lamura guda biyu in dai kana so addinin ka yayi kyau ya yi daɗi ya zama karɓaɓɓe to dole sai ka ba al'amuran nan guda biyu al'amuran awwal al'amari na farko ikhlasu dinin lahi mini shirki ka tsarkake addinin Allah daga barin shirka al'amuran sani na biyu itiba'uhu sunnatar rasulillah bin sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam wa ikhlasuhu min bid'i da kuma tsarkake addini daga bid'a wal mudathati da kirkirin abubuwa daka addinin ka ba zai karbo ba sai da wadannan abubuwa na farko ikhlasi dan Allah kai babu shirka a ciki na biyu waye ce kai yake an gane waye ce kai yanzu kana sallah waye ce kai sallah kana da dalili Allah ne ya ce in yi haka ne wata azumi ya zo ka azumi wace kai azumi Allah ne ya ce na yi ran alamus ko ran monday kai azumi ko ta na kai azumi wace ka yi manzo Allah ne ya ce na yi ina ba ta mun gani amma duk wani abu da wanda ba ka da dalilin cewar Allah ne ya ce ka yi ko manzan Allah ne ya ce ka yi to dukkansu in kai kai a banza Allah ba zai karba ba wannan kai ka kawata shi ko kuma wani ya kawata ma sai ka ganshi mai kyau ne sai ka bi sai ka je can lahira ta zo ya baka ladanka alaikum assalam na sai dai idan na yi ne don gorewa ko bambanci da kuma da ne samu ladan
ai duk abin da aka ce in kai babu lada kuma kai kare dan ka samu lada da sunan addini ka za akwai zunubi a ciki kafin ci abu a inda za a barka ba ladan ai ka huta yawwa mhm ya wuzo gurin wuzo gurin tambaya ba ya fahimce ka yanzu sunan ma ba ma yake ba da suka mutu ko suna ta labula ba kowa ne zai yake yake gaskiya ne bari mu nemi gurin ba kwana suka da biyu uku a ranar guda
wasayyadatul insanu mukhalafatin fil aqida mutum zai samu sabani mai yawa a cikin aqida Ah, wa mukhalafatin fil ibadati kuma zai samu sabani masu yawa a cikin ibada annasu lahum ahwa'un mutane suna da son zuciya walahum ragabatun kuma suna da kwaɗayi walahum ara'un kuma suna da ra'ayoyi walahum turukun kuma suna da hanyoyi fanahanu to mu ahli sunna la nattabi'un nasa ba ma bin mutane bal na'ridu ma alaihin nasu ala kitabi wa sunna abinda mutane suke kai to mu sai mu zo mu gwama shi da alkur'ani da sunna fama wa faƙal kitaba wa sunna wa huwa haƙƙun abinda ya dace da alkur'ani da hadisi to shine gaskiya wa ma khalafahuma wa huwa batil kuma abinda ya saba musu to wannan ƙarya ce barna ce ina ba ta mun gane za mu takaita ne insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum warahmatullahi